wasu matsaloli a babin rafsanwa wa man tanahata bila harfin fala sai a alaihi wa bi harfin abdala wa in sahal imamu zada aw naqas sabbaha mamumun bihi wa la yaqus illa idza qama min isnatayn wa faraqa al-mawri'a bil yadayni فقل إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها فإن ذهب أقل الركوع فقمي ولا تجالس وإن يسلمي قريت ما ألغيت بانيا وزد قبل السلام سجدتين لا تعد وله جماعة يقدم مستهلكا النظر يتم بهم وإنه جماعة مقدمون مستعلفا نربا يتم بهم ومن تيقن الزيادة جلس وبدلا لكل من خالف منه إلا إذا ظهر أن ما اشتره وافق ما في نفس الأمر فتسه ومن تنحت wanda ya kuje nishi bila harfin ba da harafi ba wato ana cewa tana hata ko tana hada dal din ana musanya shi dal ba da harafi ba ya zama wani shi nasa bai da harafi ba falasha alai ba komai a kansa hakanan wanda ya gyara murya ya zama gyara murya ba harafi wanda harafin in ko da harafi ya zama ya fidda harafi abdala wannan sallarsa ta ɓaci wannan sallarsa ta ɓaci yadda jazuli ya kawo a sharhinsa yake cewa wahatu lifa fitana hannu hifis salati ne gairi rarura an sami saɓanin malamai a game da gyaran murya a sallah in ba ya kama ba wanda murya ta shaƙe ba zai iya magana ba sai ya gyara wannan ai kamawa ce don ya gyara ba a ce wani abu ba amma haka kawai mutum yana sallah ya gyara murya hal ta fi rubi salatu ko wannan akwai sabani sallah za ta ɓaci da irin wannan auyi kurau ko ko a ba za ta ɓaci ba karahiya ne fa in waqa wa nazara azza azza salatu shi yasa idan ya zo ya abku mai sallah ya gyaran murya ba da wata larura ba to sallar ta wadatar masa bisa wannan kauli na biyu to kaula ne akwai zantuka guda biyu waka zalika ta awuhu haka nan daga murya da nishi wal aminu ko nishi haka wal buka abu sauti ko kuka da murya haka hadda bai ciro a sharhin muhutas abul hassani a sharhin da yawa mudawwana a nan ya ƙara cewa yana daga abinda aka samu saɓani sallah na ɓaci ko ba ta ɓaci ba idan mutum ya tofar da wani abu ya zama wajen tofarwar murya ta fita haka nan busa duk wannan akwai saɓani akwai wanda suka ce sallah na ɓaci akwai wanda suka ce sallah ba ta ɓaci wannan kenan sai matsala ta gaba wa in sahal imamu idan liman ya rafkana a sallarsa zada ƙari ya auna ƙasko ragewa sabbaha mamumun bihi to abinda ake bukata mamumansa su masa tasbihi su masa tasbihi in tasbihin ya wadatar shi kenan ko kuma su nuna masa inda yake nuna za ta yi imkani ko ma idan duk wannan ba ta yi ba sai an fito fili an faɗa an yi magana to shi kenan sai a yi maganar a sannan magana don gyaran sallah ba ta ɓata sallah sai fa in ta yi yawa sai ya sa magana an ba ta yawa ba don ya zama an yi ta ne don gyaran sallah kuma ta kama dole sai an yi magana wani abu daban ba magana ba ba zai wadatar ba to a sannan maganar ba ta ɓata sallah ba sai zama maganar ba ta ɓata sallah ba kuma idan shi liman abin da ya bari ma abin da barinsa zai kai ga ɓata sallah ne to a sannan ya zama wajibi in ba da za a fargar da shi cewa ga abin da fa ake ciki sai an faɗa da baki ya zama wajibi a yi magana shi ya sa sai da zama ta wajaba kuma ba ta ɓata sallah ba a wala yuqas kada a ce za a bi shi wato wala yuqas ya fi kyau kada a bi shi sun ga ne mabni lil mas'ul ne ya fi dacewa da kan auna kas aw laqas wala yuqas ya zama kafin kafin sanin din ne fasaha ne kada a ce za a bi shi inda ya ƙari inda zan yi ƙari to kai ma mu kai masa tasbihi ko ka fargar da shi kakka ce za ka bi shi a wannan ƙari illa haka nan ma kuma inda ya rage to kai kakka ce za ka rage kai masa tasbihi illa iza kama nemi suna sayi inda liman zai rage a ce kai ma mamu dole ka bi shi ka rage duk da kasan cewa ba a yi ba shi ne inda liman ya nuke tsaye daga raka'a biyu kafin a ce ya zauna wanda ya raka'a biyu ana bukatar ya zauna ya kai ya sannan ya tashi ko ya kawo ragowar sallah in ya yake akwai ragowar sallah kamar sallah magarba ko a zara ko da aka ko isha ko in da sun haura raka a biyu to a shi a maimakon ya zauna din sai biyu wa fara kalmauriya alhali ya rabi da gurin biliya ɗaya da hannayensa da gunoyin to a nan duk yake ya rage amma kai ma wajibi ka ne ba ka ce za ka zauna ba ba ka ce za ka zauna ba a nan wa fara kalbauri a biliya da yi aka yi tafi ko da yi nuna mai ne wata nusa ce nuna nusa ce wata nusa ce nuna mai ne to ko to sai ka nike za ta rasa fi ulaha idan ya zauna a raka ta farko misali da aka ce ba a bi shi ba wala yi ga misalin inda liman ya tsara da aka ce ka ba ka bi shi ba da da aka yi raka'a ta farko in an yi raka'a ta farko ne ake miƙewa sai ake a ci gaba da sallah ba a zama to amma shi limamin ka sai ya zauna to a sannan menene abin nema daga gare ka wajibi ne kai ka miƙe kuma kai masa tasbi haka nan ma idan mai raka'a hudu ce sallah ce mai raka'a hudu da ya raka'a ta uku sai ya zauna to kai kar ka zauna ka miƙe kuma kai masa tasbi an kawo inda aka ce wala yi misalin inda ba a bi shi ba a tsari to kuma sai kuma inda yake ba a bi shi ba a tawaya wala ta kun kadda kai ma muka ce za ka miƙe tsaye an sajdatin halaha daga sujjada da limamin ka ya bari liman ya sujjada ɗaya da ya ɗago a maimakon ya zauna sai ya miƙe tsaye koko da ya zauna a maimakon ya zo da sujada ta biyu a'a sai ni ke tsaye to a sannan kai menene abin nema daga gare ka kai mamu sai ka zauna ba ka ke ba ba ka ke ba amma in ka zauna ɗin ba me za ka yi za ka ce ba za ka kawo sujada da liman ya bari ne a'a ba za ka ce ba za ka kawo wannan sujadar ba zama za ka yi kuma kai masa tasbihi wannan shine abin da yake wajibinka ka yi fa'ila mai idan da kai masa tasbihi sai ya ji dawowa ya sujadar nan kai ga ka a zaune ya bar ka a zaman ka ya ci gaba da tsayuwarsa kai masa da zai kai masa tasbihi ina fa'in ta a kadar ruku'in in kana jin tsoron zai sunkuya ga ruku hukumi to sai ka miƙe lalle tare da shi zai zama wannan raka'ar ta koma ita ce ta farko da baki ɗayan ku da kai da shi kakkace sujjadar nan da aka bari ba za ka yi kai ka tashi da sallar ka cikakkiya a'a ba haka aka ce ka yi ba kuma malam suru ne yake ai ko ka zo ma da sujjadar ba ta wadatar da kai ba illa dai iyaka zuwan naka da sujjadar ba a ce ya jawo ɓacin sallar ka ba ba a ce ya jawo ɓacin sallar ka ba idan kuma kai kai din bayan kai kai kaɗai wanda aka ce kai amma sai ka kusa kai sai kuma limamin kansa ya tuna ya dawo zai sujjada to menene hukunci malam sunu ya ce wajibi ne ka bi liman ka zo da sujjada tare da shi saboda wannan taka dai ba za a lissafa da ita ba an fahimta amma wani malam sunu ne ya ce a ba ka bi shi ba tunda dai ka yi taka duk da an ce kakka yi amma tunda ka kusa ka yi to shi ke ba ka bi liman ka zo da ita ba sai ka ci gaba da zama in ya dago zai miƙe sai ka bi shi ku miƙe zai tare wala tujalisu inda yake da aka yi raka'a ta farko da aka ɗago daga raka'a ta farko a maimakon shi din nan ya miƙe tsaye sai ya zauna ya ɗauka raka'a ta biyu to kakka zauna tare da shi wajibi ne kai kakka zauna tare da shi idan a raka'a ta farko haka ma kuma abin yake idan raka'a ta uku ce a kamar sallar azhar ko la'asar ko isha a raka'a ta biyu ya zauna sallah na tafiya daidai da aka yi raka'a ta uku da ya dago a maimakon ya miƙe tsaye ya kawo ragowar raka'a ɗaya da ta rage a sallah sai ya sake zama to kai mamu kakkace za ka bi shi ka zauna a'a sai dai kai masa tasbihu wa in sallim ko da a ce zai sallama to kaka ne shi kai sallama ƙaraita ma algaita kama a can inda yake matsalan ya bar sujjada ko abin da ya kama da haka wanda kai masa tasbihi ya ki dawowa kuma da aka zo ƙarshe a maimakon ya kawo wata raka a maimakon wannan da ya ɓata da barwa sujjada ɗaya sai ya sallama to shi ke nan tunda kai haka masa tasbihi amma dai ya tsaya tsayin da ka cewa shi sallar ta cika to me ya kunci a sallar za a ce shi sallar ta ɓaci in ya sallama nan to amma kai mamu da ka san me ake ciki me ake bukata daga gare sai ka miƙe tsaye karama raka'a can da ba za ka lissafa da ita ba tunda ka jefar da ita domin ko ba ta samu sujjada ɗaya ba sujjada ɗaya ta ta samu a maimakon guda biyu baniya sai kai gini ma'ana kenan da aka ce kai gini me ake nufi ana nufin sai ka karanta fatiha kaɗai ko da ita raka'an nan da aka ba wa sujjada raka'a ce ta farko ko ta biyu wadda ana yin fatiha ne da sura a to yanzu zaka yi fatiha kadai ba ka yi sura ba kuma inda inda ake karatu a bayyana ne a sai kai karatun a boye idan zama haka ne ya zama sallata ka ta haɗa ne ta haɗa rage da ƙari saboda ka rage tura ko ka rage bayyana karatu ma a gurin bayyanawa ga kuma ka ƙara raka'a wadda ba ta fita ba saboda an ban mata sujjada shi yasa man na ƙasa wa zada ne hukuncinsa sujjada kamla salami ko shi yasa aka ce wa zai kamla salami sajida ta yi ka ƙara sujjada biyu kafin kai sallama in ka miƙe ka kawo raka ɗayan nan fatiha faƙat kuma karatu a ɓoye in kai ta ka zauna kai sujjada ka zauna kai tahiya kafin kai sallama sai ka kawo raka'a biyu sai ka kawo sujjada biyu sujjada kabili sai ka kawo sujjada kabili la tu'id kakka maimaita wani abu daban ba wannan ba iyaka wannan shine aka ce abin da za a nan sai zamo sallar liman ta ɓaci sallar mamuko tana nan lafiya aka aka faɗa shi yasa yana cikin wurare wanda aka ce sallar liman ta ɓaci ta mamumai ko tana nan tana nan wanda mai takamin manhaj littafin da ake karantawa ranar juma'a da magarba kenan ko ya kawo guraren ko zikirin da za ta ce su kudu hawa zai نسيا له الحادث السبق القدير وكشف عورة سجود قفلا إن أن ثلاثة ودال فقبلا وإن على نفسه حب أو مالي أو زعله فأدل ولا تبالي مسابق لدى الصلاة كأنه إقامة الظن ورعاة الظن ورعاة كل سوا مكحكيهم غالب أو إذا نسي أرغل أهل كل آل المسلم للرفعات التي إلى ما ترك الإيمان سجدة للذنبما وأنا محل شيء نكر شيء الإسراف شيء وأنني من تكميل المنهج الإسراف هو ميار الإسراف ميار ميار في كلا يوم فاتي ميارة وتشكلها يوم فاتي ما لم ننسى ibn ashir dubu ɗaya da arba'in yawa fati ko wa ashiru nilma baruru haddan wa umratan imamu tuƙawar rushid shammu karamfuli shammu shi mai ruwa dubu nini arba'in dubu da arba'in yawa fati ta zai shekara da mai bayan bayan malamin ko ba a kiyaye ba to dubu da saba'in ne ko kawai ne kara talatin ne ko bayan malamin da dubu da saba'in ne to ga wannan kenan sai wanne wa man lahu jama'atu idan ya zamo wanda yake yana da jama'a ne يقدم جماعة تلك جماعة تدع متحلفة wani da za su sa ya tsaya matsayin liman na jiman haka aka so gare su ya fi a ce kowannen su ya ƙara sashi kaɗai idan wannan abu ya faru ne inda yake akwai mamumai da yawa tare da limamin shi limamin ya basu jada aka yi masa tasbihi ya ƙi dawowa haka kai ƙarshe aka masa zuri don a nuna masa cewa akwai fara gowar raka amma ya ce da ya zauna ita ya sayi sallama da aka ce to kai kake sallama ka tashi ka kawo wata raka to tun da yake kun zama ku da yawa me abin yi a irin nan an so ku sa wani ya ƙara sa muku ragowar raka ɗaya shine wa mallahu jama'atun wanda yake yana jama'a yuqaddamu yuqaddimu sai su gabatar da mustahalafan wani liman da za a sa ya zamo ya tsaya matsayin na farko na daba wannan fada aka ce su gabatar din ba an ce dole ba in suka karasa daidaiwa sallar ta inganta ko kuma ya zamo wa'yansu suka sa liman wasu suka ki sa liman suka karasa daidaiwa to duk sallar ta cika ko wayannan suka ce su ga limamin da zai cika musu wayannan kuma sun suka ce ga limamin da zai cika musu shi ma dai duk sallar ta ingani saboda ka wannan limamin dai mustahabi ne ba ba dole ba ne ya sa ko da sun ƙididdiga sallah ta inganta ko zama wasu sun bi limamin da aka sa wasu suka ce sa shi ka daidai wasu to shi ke an so ne a gabatar da limamin yukin mu bihin da zai ƙarasa musu sallah ya ƙarasa musu sallah to wa illahu jama'atu wato kamar wata misali a kan wannan da magana ne cewa idan suna da jama'a yuqaddimu musta halafa su sa wani da za su dora shi ya ƙara su sallah najma masa an so yutimmu bihim ya ƙara sa musu sallah wato tashi wa man tayaqqana ziyadata ko jalat wa baqalat
wancan mustahalafan ne ya mustahalafan mustahalafan da fata hallari dukkan da zafi mustahalafan ne ai bai na biyu kamar zarar takarari ne na farkon